Yawwa, yawwa yayi.
Wai wuta ta zo.
Madalla, madalla. Amma eh ta zo, amma kin fahimta zan dan dauka muryar su. Sai in sa wannan kusa da ke ko sai mun rufe madalla. Na gode. Kuma sai in rufe wannan. Madalla. Ah. Bari a nan. Madalla. Yawwa.
Ina da shekara bakwai. Aka yi min aure aka kai ni Katsina. Nasarawa. Da na wata uku aka shigar da ni cikin gidan sarkin Katsina. Muka zauna. Ina da shekara. ina da shekara ɗaya na zo na ga ubana na koma gida gidan miji sai aka aiki aka ce ubana ya mutu ina da shekara uku a katsina muka tafi haji da muka komo mun shekara mun shekara gane wacce shekara ba gaskiya muka je haji da muka komo bayan 'yan shekaru kaɗan muka tashi muka tafi ingila aka ce kinjoji ya ce yana son ya sake ganin sarkin katsina a lokacin nan sarauniya tana 'yan shekara tara margaret tana da shekara bakwai muka je tare da gwamna mr brown da uwar gidansa da yatarsa muka yi yawo da muka komo yan shekaru kaɗan aka ce mu je za a buɗe wambule muka je aka buɗe wambule tare da mu
Menene wambule?
wani gurin ma'aikatar su ce a cikin ingila muka yawo har cikin babban bankin ingila aka babba mu kyautar kuɗi
Madalla. Ko takarda ko a kafi.
bi da sisi Aha,
silba aha.
muka je aka nuna mana gurin ma'aikatu ma'aikatu na turawan da ke ke nan najeriya aka ce wannan wane ne ga gurin kudinsa wannan gwamna kaza ne ga gurin kudinsa to wannan tafiya ita ce muka tafi tare da ta bude wangule din to shine muka tafi tare da matar gwamnan iko godila
Bodla.
godila Sunansa.
eh gwamnan ba To, muka komo to sannan da muka shekara goma sha biyu bayan hajjin nan da muka yi ta fari sannan sarki ya ya- ya- ya tafi da mu tare da matansu duka muka koma hajji
ku gudu yi yi mu uku yi ɗayar ba idan ta ba lafiya take a barta ta zauna da iyali gida To, sannan bayansa muka zo sarki ya samu mu ciwon ido muka koma ingila Mr. Brown ya kai shi gurin likitan ido farkon maganin ido kenan a ingila maganin idon sarki eh shi ne budewar likitan ido a ingila shi ne aka kai sarkin katsina to muka je aka soma jinyarsa sai ya ce shi dai ya kwamce a maido shi masaukin baya son jinyar da ake masa a cikin asibiti a maido shi ko meye ni na yi masa ni na zauna na- na dinga jinyarsa har ya warke kwana goma sha hudu sannan likita ya zo ya kwance ido sannan muka yi kwanaki da dama sannan muka taso muka komo gida ya warke to na biyu na ce ni ba zan ƙara jinsa ba ba zan ƙara zuwa ba to sai na ce tafi da 'ya'yanka aka tafi da na gwaggo da sarkin musawa sai ya ce to shi kenan a ɗauko teburinsa da ke ofis a kawo ɗakina aka kawo abin da duk aka yi a gari in rubuta In bayar lokacin da yana can eh in bayar a kai gidan rasidan rasidan ya aiki har sarki ya yi wannan idan kuma ya komo
ke kin yi aikinsa lokacin da yana ingila eh kin yi aiki tare da resident kamar yadda sarki eh ya kan yi eh madalla
kuma in sallah yi da turawan nan kano da na ga- da na kaduna haka suke tafiya can katsina garin kallon sallah in sarki ya sauka sai su ɗungumo gaba ɗaya da rasdan da matansu da su likitoci to kan su zo kan sarki ya sauka sai a sa likiciya ita za ta je ta taimake ni kwalliya da zan daure-daure na abin wuya duk mu shirya ɗaki to da sun sau da sarki ya sauka sai duk turawan da sai su shigo mazansu da matansu sai ɗaki na to yaƙin yaƙin jamus da aka yi da ni da sarki muke yawo gari gari ƙasar katsina
don me Hmm?
don me
ni da sarki muke tafiya Mhm.
cikin ƙasashen katsina duka waɗanda suka gama da hanyar sokoto saboda gudun kada mutane su mm, mm, mayaƙa su su hudo mana ta faransai
to kada su daga faranci su shiga ni kada jamus su biyo ta faransai aha su shigo ƙasar ingilishi aha to muke yawo tare da turawan soji ko ina an sassaka su ke da sarki Eh, to sannan sai in mun zo hanyar zariyar an ce ga ga jirgin sama nan to sai mu iske mota a jeji ga boyi ga mota amma ba mu ga baturi ba
Yeah.
Sa- sannan sai a ce sai sai in ce meye dalilin kuka tsaya haka sai a ce sai ya ce a ai mai gida ne da uwar gida ga su nan ƙarƙashin mota saboda jirgin sama ko bam za a je ku sai- sai- sai na kan ce to ina za ku a a mai ne ya ƙare mana sai in ce ina za ku in sun ce zariya za su daga zariya na muka fito sai in ɗauke su in sake maishe su zariya don kada su wahala ba shayi ba abinci idan sun ce huntuwa za su ko malumfashi zan ɗauko su in kawo su shi ne dalili ko meye a lokacin nan tura suna shawara bisa kai da ni
Saboda ke kin taimake su.
yi saboda taimakon da nake musu To. Ha- sai da aka gama yaƙi sannan muka zauna gida Da- da muka komo aka ce an gama yaƙi to sai- sai sai aka ce a zo za a yi taro na munna kowa gari a lokacin nan aka, aka yi wata waka wai wanda ke ke nan ya zo sai sai suka ce wai shine hitler wai yana ta wai fitila ba- fari fitila na jamus ingilishi maganin alla- azzalumin banza
Zalimin banda.
eh Ingilishi.
maganin azalimi wato wai Hitler ya, ya ce haka.
eh
Hitler.
eh, hitler wai shine yake waka Aha.
To ni- Oh, to, wai yake cewa to, to.
aka yi Kin ta yarda?
taro- aka yi ta taro ban yarda ba su dai ne dai suka sa mutum ya zama kamar hitila kan sun riga sun ci nasara a kan jamus to shine dalilin suka ce za su ba wa hausawa arewa za su ba ta mulkin kanta Aha.
alkawari ne To madala, madala. Yawwa, madala sani. Nana lafiya. Ina gajiya. To saboda haka ke kin kin Mhm, sannu ka dai
kin kiyaye su.
Mm.
Saboda haka kin ba su yanci.
Mhm.
Madala. Ke kin sayo yanci.
Eh, Kin taimake su ta su taimake su kwarai su, su sayo yancin arewa.
Eh.
Madala. Wa ya shirya wannan alkawari gwamna da sarakuna?
gwamna ya yi alkawari ba sai dole ba da su su king george ba Madalla.
Ai, ba Da su da iko, sarakuna.
tun da aiko su aka yi
Gaskiya.
ni kuwa dalilin turawa suka waye tare da ni akwai wani gwamna ana ce mas- masa mustapha ma Mr. Fan.
a lokacin ubanmu abbas ya yi rasdan a nan kano to bayan rasdan sai ya sami yin gwamna to shi ne da ya zo katsina sai ya ce sai a kai shi gurin ya sarkin kano abbas da aka kawo don na zauna da ubanta na ji daɗi to aka kai shi su tura su karfe masa baya to shi ne dalili da zai tashi ya tafi indiya sai ya ya bar wa mista gawas ya ce ku kula da mai ɗaki na ji daɗin ubanta to shi ne mista gawas shi kuma da tashi muna nan tattare da su da zai tashi sai yau mista brown shi wato mr brown yana auren kanwar mr gawas Madala, kin, kin, sa- kin sake gaya mini haka. Madala.
lafiya lafiya lafiya madalla yanzu ko kuna da sauƙi ina naki ina gandi Tana nan madalla to shi ne abin ya ɗore ya ɗore ya ɗore har sai da tura suka tafi sanan na tsaya sai dangina na hausa a kullum
Amma da kina da baban da ki Eh.
har da turawa.
eh ko wani abu ne dole za a sani cikin shawara ga shi dai ban ji bature ba amma sai a fas- sai su fassarta min da hausa ni kuma sai in san nakalin abin da na gaya musu wanda zai daidai
Kai ashe kin taimake su.
ƙwarai da gaske kuma gwamnan nan da aka yi na ƙarshe wanda aka ba da mulkin kai lokacin nan yana odo a nan kano sadda aka yi yakin hitler to sai aka tura shi aka ce ya tafi ƙasar mm, waɗannan jamban zannan ni na mace sunan auzunawa ya tafi auzun auzun Auzin.
eh can ƙasar faransai wurin fararen mutanen da masu lafiya
Sunan kasa ne? Auzin.
ƙasa sunan ƙasar auzun Auzin.
eh to yanzu ko shi ne suke ce masa mm, najar
Niger. Madala. Can.
Mm, Da magaram.
mm.
Mm.
to sai ya zo suka je ɗakina da shi da sarki aka gama shawarwari ya zan yi in tafi tsaron ƙasa sai sarki ya ce to in kana gudun harbi an kama ka rigunan da muke zuwa harbin jeji
Harbin jeji jeji.
wato suna tafiya yawon neman mm, mm, mm, zaki da giwa da ɓauna da raƙumin dawa Mhm.
to in sun je in naman jejin nan ya tasar musu to rigan nan tana jikinsu in suka yi haka suka dafi wani abu sai su ɓata ba za a gansu ba to sai su harbi naman to shi ne ya kawo ya- in aka ɗauko rigar aka bashi sannan ya ba- ya gama shi da auzunawa sannan ya- ya- ya ya- ya nuna ya kama kansa ya masa naɗin auzun Ah. Har da riga.
Eh, ya ce to sai sai- sai in ka tafi ga 'yan garin nan na gama ka tare da su za su taimake ka to shi ne har aka yi yakin aka kare na jamus ya komo shi kuma shi ne dalilin samun yin gwamnansa a kaduna to kuma aka tashi tura za su bar ƙasa shi ne abin ya kare daga kansa sai aka rushe mulkin ingilishi sai aka ba wa najeriya
Amma yana nan.
Ah, ya tafi tsaya. Ya can tuni?
tafi?
Eh. ya sallama ya tafi da turawan makaranta da na ina ne duk haka kowane aka yi sallama da su suka bar ƙasa suka tafi garinsu
aje
Ni? Zancen?
muna iran karshen yakin turawa
Ko ƙarshen yaƙin Hitler. To shi kenan sai aka ce, sai suka shawara aka ce to in dai mun ci nasara, in ji Ingilishi, to za mu ba ku 'yancin kanmu. Shi ne dalilin 'yancin nan da aka ba wa Arewa take wahala. mu ba mu ga ga turawa mu ba mu ga ga zaman lafiya a cikin junan
a cikin a cikin junanmu daga yanke yanke sai sace sace to lokacin turawa ku ai ba a yi ba ba hali me yasa ya yi haka san kuɗi suke yi kowa so yake ya zama yana maloniya ne to allah ko tun da waɗannan ai ba daidai suke ba to haka kuma duk mutum ba zai zama ɗaya ba so suke kowa a ce mai arziki ne yana da shi ya zama maloniya to ba haka ba ne
amma su turawa fa ba su so su zaman maroniya A'a, yo kuma ko suna son su zama maloniya dai ba su ci kuɗin kowa ba. Wanda ya yi aiki daidai, biyansa ake daidai abin da yake nasa. In lokacin ƙari ne za a ƙara masa kwabo ba zai yi sartse ba. Yanzu kuwa in ma ba a so mutum ba, an ga yana samun abinci, to wani sai ya masa kutu-kutu. to sai a zo sai a yage shi daga aikin da yake yi a bashi ya koma ya tsuguni ina ina jin daɗi to lokacin turawa ku ba su yarda da wannan ba lokacin nan waye sai je ya ce wane ya yi kaza a'a sai abin da suka gani ga aikinka kana yin sa a karkace a karkace to shi kenan sai a ce ka huta amma in kana tafiya da aikin ka santa to sai ka zauna da su lafiya to amma yanzu ba haka ba ne wannan yana so wannan yana so sai wannan sai ya saru wannan wannan ma ya saru wannan sai a- sai a ci- a cire wani ba daɗi ya kamata a haɗa kai a ga abin da dacen ɗin farar fata ta yi to sai a yi koyi da su a zauna lafiya to yanzu sai munafunci shi ne dalili abin ya- ya ya ƙi tafiya sosai na arewa yau da daɗi gobe ba daɗi dubu da yadda shagari suna tafiya da aikinsu sosai sosai in mara arziki ne na tare da sun su ci ai a zauna dai lafiya to aka zo yau wannan ya tura wannan gobe a tura wancan sauƙin abin da ba sa kashe mu- ba sa kashe mutane to ai kin ga ba ci gaba ba ne kullum wato ci baya ne wannan ya fara tafiya yana tafe yana tafi sai wannan ya zo ya danne shi shi kuma ya- yana tafiya yana tafiya sai wani ya zo ya danne shi yana ci gaba
me zai sa me zai sa haka kullum sai a- sai a kai- sai a ture mutum a ce an yi ku kuma abu ya zo ya rikirkice ya rikirkice kuma kan a zauna lafiya faman duniya wanda ya cire su shagari ya kama yana yi yana yi aka dinga cewa yunwa ta zo to aka gama bai wani tasirin wani shekaru ba aka zo wannan yanzu ya zo ya ture shi tun daga murtala dai suke wannan dandangina dandangina mai amfani wanda allah ya ba a bashi ya ci iyakacin cinsa
ba su yarda ba to ba sa yarda
ko najeriya zai tashi daidai
ba su aikin daidai sai dai kullum a cikin hargitsi kullum a cikin sai surutu kurum na banza su da amfaninsu mu talakawan ƙasa da tashin hankali ba za a bar a zauna lafiya ba sai a rubuta takarda sai a ba ka ba da naira goma kullum a kan haka ina talaka ya ga arziki in aikin ma mutum yake kullum a cikin aikinsa ana rage masa kudinsa ina bayarwa bai san abin da ake yi da su ba ai ba daɗi mutai da ba ruwanmu ba a karɓi ko a nina naka sai ka sai abincinka da kudinka ka ci tuwanka mu roƙi allah allah ya taimake mu mu wanye lafiya amma sauran talaka ai suna cin wuya in ciniki kake yi yau ka kawo gobe ka kawo jibi ka kawo gata ka kawo ina arziki zai zauna musu ai abin tausayi ne
amma turawa ba su iya tsaya a nan kullum zai kyau ba in turawa suna nan maimakon shagari ko wasu shugaba kamata kwayanci a nan ko ba haka ba da su daga nigeria wanda suka shirya doka
to waɗanda suka shirya an ba su ba kashe su aka yi ba su ba hakinsu ba komai su suka je ingila suka yi magana suka ce a tuna da alkawarin da aka yi musu lokaci ya yi a ba su yancinsu to suka zo duk suna zaune tare da jama'a kowa yana jin daɗin zarafi tare da su wanda suka gabaya da shi su taimake shi su ba su kuɗi ba su da zaɓe aka zo aka yi masu ku
guda nawa guda hudu sun kai hudu yanzu
waɗanda aka yi wa da firimiya da firayis minista da wasarkin menene su aka yi wa sannan shi firayim minista ga azumi a bakinsa suka je suka dinga kunna taba suna busa masa a hanci suna kashe tabar aka kisan zilla suka yi masa mai azabar yawa wai ga mutane suka ce sai suka kama zakarinsa suka yanka abin da suke yi mutanen nan na Najeriya ba su da daɗi.
Akwai ku guda na
ku da aka yi an yi na sufurimiya. Aka yi na ne ne ne. daga na sufurimiya sai na sai na mutala a daga na sufurimiya sai wane ne sai wancan da ya koma ingila
Gawan.
gawa to shi ya ce shi dai baya son a kashe shi to suka zare shi kurin ya tafiyarsa ɗare ya amfani mai shi da 'ya'yansa da matansa da danginsa suna ganinsa to da kashi sai aka yi mutala mutala aka yi masa ku sannan kowa ne ni mutanen nasu ni ban san su ba ni mu bakin cikin abin da aka yi mana na sufuri miya na shi ne a cikin ramu har abada dantin da yake yan uwanmu ne ai dai kamar dai ko su hudu ne da waɗanda aka cire daga abu da ransu ba su mutu ba su su uku
Sai sun cire shagari.
in shi ne na uku da shi wannan wanda wannan ya cire Mm, na manta sunansa kafin baban gida.
eh ne ne sunansa to daga wan su su uku kenan ko Mm.
to biyu an kashe shugabancinsu to ai ba daɗi
Ta hajiya, me ki gaya mini yaya kin yi yawo a kin je lokacin yakin Hitler Mm, ke da sarkin Katsina mm, kun yi yawo ku ku taimake su turawa.
eh,
Me kuka yi? Kun kai labari? Kun ce ya kamata ku tafi daga nan? Me kuka yi a ke- a a kiyaye su?
wato duk ƙasar katsina wadda ta yi iyaka da wata ƙasa da da sojawa na baƙar fata na na turawa da irin inyamuran nan masu tsirara
Masu tsirara tsirara.
eh, masu saka kwaroro ba kwaroro matansu suna sa ganye suna rufe ganye wato irin ƙas- mutanen ƙasar yanyan ɗincin na- na bauchi ai akwai arna na bauchi ba sa saka sutura Ah, to.
tusu ake karkasa su gari gari gari na- da da da e- waɗansu yarabawa waɗansu inyamurai waɗansu tubi ga su nan dai sojojin guri guri to in mun je mu sai mu sauka a cikin gari don mu gaya wa hakimin da ke nan ya kula da su abinda ko in ba su da shi a ba su
wuri.
Mm. To, to shi ne yake kai mu.
Yaya kun yi yawa cikin mota?
A mota.
Kai da wuya ne.
Da wuya ba ma kwana uku a- a- a ɗakunan mu a gida. Kullum muna yawo cikin jeji a mota.
Ko wata nawa? Ko wata shida ko ai sun daɗe to sannan shi sarki ya ba da kuɗin suka ce kuɗi za su gaza musu a ba su kuɗi kuɗin sarki ke banki aka ba su suka sai jirgin sama to shine da zai mutu ya ce min in na mutu jirgin sama nan da na ce in sun gama yaƙi a bani ma dinga shiga to a ba ku kuɗin a raba magada
a ba wa jirgin sama.
shi sarkin katsina da cewa ya in an gama yaƙin jirgin saman da suka saya da kuɗinsa a bashi
Oh, a ba shi sarki.
Eh, Oh, ya daina yawo a mota to allah bai yi ba ana gama yaƙi yana barin duniya
Babu jirgin sama. Ba so ba.
yana mutuwa to shi ne ya ce a karɓi kuɗin a rabawa waɗanda suke da gado da shi to shi ne da na gama ta kaba na gaya wa sarkin kano uban waɗannan na ce za ni nasarawa wurin do daga can zan wuce guraddin masu magana kudin nan da suka sani an karɓa na rance na yaƙi ga yadda sarkin katsina ya ce mun a ba da kunna a kai wasu na gobe a raba to da na je sai sai dio ya ce to mai ɗaki kin san bankin da ake ajiye kuɗi na ce ni dai na san muna tarawa a shekara ana kama ku akwatin kuɗinsa na ce amma ni ban san bankin da ake kai kuɗi ba banki mai tulluwa ne wani bankin ne ban sani ba sai ka aike a tambayo na gogo don dama ta yi min na gogo shi in an ba shi sarauta ba zai kula da cewa ya ya bi kuɗin nan na jama'a ba ke ki yi magana na ce shi yasa ne magana ku aike a tambayo shi in ya faɗa abin da kuka san kun karba ku bayar a kai wasu na babban kudin shi to sai ku aka biya Aka biya?
aka biya kudin ba sai aka rarraba suka rarraba
Cikin ce kin gaya wa sarki za ki koma Nasarawa a Katsina. Ko Nasarawa a cikin gidan sarki ne ko unguwa a a cikin birnin Katsina ne.
sadda aka kai ni nasarawa da aka dauke ni da kana can gidansa na nasarawa aka sauke ni aka yi biki aka kare gidansa kuwa na cikin gari mai iyalinsa suna can suna zaman su So, amma ba a cikin gidan sarki sosai, Ba.
amma kusa da ba a cikin gidan sarki aka yi bikin ba gidansa na nasarawa kusa da medin madala.
nan aka yi biki na sai da ne wata uku tukun sannan ya ce to ya ce wa manyan da ke tare da ni ya ce ku tara kayanku zan aiko a ɗauke ku a kai ku sannan a kai min amarya ta gida to sannan aka shirya aka dinga jiran kayana da- da- da su kayan abinci na ana kaiwa can cikin gidansu don a lokacin da matarsa yana da mata hudu to an yi an yi tafi ta taƙi to shi ne ya ce to a kai ni gidansa na nasarawa to sai ciwonta dai ya ƙici ya cinyewa sai ya sa aka goya ta bayan na wata uku aka goya ta aka kai ta can gidan yan uwanta sannan ya sa aka gyara wajen sannan aka kai ni
Aka goya ke aka kai ki.
Mhm. Mm, mm, kan doki Mm.
kan doki ai da da duk ko meye ana zuwa nasarawa ma ai wata uku haka nan ya bar gidansa na binne to sai da makarantu suka yi ƙarfi a katsina medul ta yi ƙarfi a lokacin nan ana kawo 'ya'yan sarakuna daga gari-gari 'ya'yan sarkin borno 'ya'yan sarkin bauchi duk gari-gari kowane 'ya'yan sarakuna da bayansu su zo makaranta da matansu a nemi su abinci to da ya ga wannan makarantar ta riga ta ƙarfi sai ya bar wannan gidan aka haɗe aka yi makarantar 'yan mata
Can can katsina a wajen gidan sarki.
Mm,
Ke kin yi aiki?
mm,
Ke kin yi aiki can?
a ina A cikin gidan sarki? A gidan ah, kafafi ne a cikin makaranta na mata?
a'a
Ba can ba.
a nan cikin gidan sarki muka yi makaranta Mhm.
da makaranta ta yi ƙarfi an ɗebi waɗansu aka ce raddin ya kira ni ya ce to ina kin ga za a yi makaranta in yarinya ta fita aji bakwai a kai su babban makaranta Na ce- ya ce kano na ce a'a na ce kano da katsina da duk sauran rikin garuruwan nan na ce bayan sarkin musulmi suke bi a yi makarantar mata a- a sokoto in yara sun gama aiki nan sai a kai su waccan babban makaranta ta sokoto to su kuma mutanen can duk da aka ɗebe su aiki nan aka kawo min su nan makarantar sojin nan da gwamnati ce in koma tun da yake ni na kafa makaranta makaranta ta ƙi zaunuwa in koma in zauna tare da yara a yi min metirin na, na, na kuma to nan aka kawo su da metirin ɗinsu aka kawo ta madugu nan guri na dinnan nuna mata yadda ake aikin head metirin su kuma sauran metirori aka nuna masu yadda waɗannan masu rikon ɗakuna suke yi sannan aka suka tafi aka kawo masu aikin kicin aka ce to ga su nan sai ki sa a nuna musu Na- na sanya su gurin masu aikin kicin suna aiki tare da su suka iya sannan suka koma da hatara ma da iya aikin santa da ta gurin abba to to har da ita aka kawo su nan suka koyi aiki suka koma katsina suna aikinsu sai kuma aka kawo mana na bauchi kuma na nuna musu na yi su to kifa
Sutoki?
su to kifa Wane ne sutoki fa?
wato duk kayan da za a yi amfani da su a makarantai Oh,
duk sai a tattara a- a a kawo min gudun su to ni ce mai rubutawa da hausa ko me aka kawo aha, kuma ko nawa ne aha.
kuma aka bani katittika da kudin su.
kowanne sai in rubuta in sa daidai gurin abin da aka kawo in kuma za a ɗauka ni zan zo in ɗauka a raba na samu fita lafiya ba abin da ya ɓata a hannuna ko tsintsiya
Har sun ce.
eh ni ce ba da kananzir ni ce ba da madara ni duk dai abin da za a yi bukata ni nake yi kuma idan yara za su fita makaranta sun gama ajinsu na makarantar aji bakwai to sai- sai a ce su je yawon bude ido sannan ana zuwa gari gari to a da lafiya alaba da sa'a sai a shirya in ɗauki uwar tuwo in ɗauki mai miya ni kuma gani ina nan lura da yara a gama ni da 'yan matan nan mu tafi kaduna guri-guri na- na makarantun kaduna ba inda ban sani ba duk ma- kuma mu komo bariya mu sauka mu sasa nan na ga wata baturiyar mu wadda ta fara aiki da mu na makaranta na spigan Dating.
to ta komo makarantar wusasa tana aiki sai muka gamu da ita mun fito daga kaduna za ta gidanta za ta gidanta ta ɗauki basukur aka
Ka dauki.
basukur Ba su kura a kai?
insha Allah
Ta yasa, ya yasa. ta.
wannan baturiya ba ta da ƙuya sai na ce mas- eh, sai na ce musu ku tsaya wannan musbigan ce sai suka tsaya na fito daga mota na ce musbigan ta ja mataki na ce na faki da ba su kur'aka ta ce ba su kur ya lalace na yi na yi ba ya turu muka gaisa da ita sai na ɗau na sa aka ɗauke ta da ita da ba su kudinta muka sake koma baya muka kai ta gidanta ta sa aka dama mana fura muka sha
Madalla.
wallahi Allah na ji tausan wannan mace ta sha wahala to sai da muka muka gama muka zo sai na ce wa sarkin katsina na ce na gama spigan da da ba su kura aka wai ba su din ya lalace ya tsufa tun wanda ta tafi da shi ne daga nan ta je kuma kano ta yi aiki sannan kuma ta koma wusasa na ce gara ka sai mata wani ba su ni dai da ina da kuɗi sai in sai mata to sai aka sai ba su kura aka bata wallahi Madalla. Ta yi mamaki.
eh ta zo sai nan da na sai kuka musbigan tsohuwa Allah wallahi Allah Tana jin farin ciki ko?
eh wani zuwa da muka ingila muka je gidanta ta ce ta zo ki ga gidana na- muka je na ga gidanta
To baki da shekara da yawa ba a nan kafin da aka yi aure da ke ko?
shekara ta bakwai aka kai ni gidan miji
Shekara shida ko bakwai kawai a nan.
Mm. shekara shida ga ta bakwai aka kai ni
Ashe hajiya da ni muna yi hira ta ce, "A- a- abin mamaki, wannan wannan wannan yarinya mamatuwa tana wasa da sarki kamar yadda hajiya gogo ta ke yi lokacin guruciya.
Mm. sannan ai shi sai tubalin toka in ce taka ana wani ce tubalin toka yau ba wuya na faɗi sanin ina da ƙiba da an taɓa ni sai in faɗi rukun
Hajiya, yaya kin zauna da kishiyoyi
na ruwa na da su
kuma da suna da wurare daban-daban.
kowa da wajensa
Kuna da kuma in mun tashi gaba gaba ɗaya ko wannan ta ja mutanenta su tafi gaida sarki wannan ma ta ja mutanenta su tafi gaida sarki mun je mun gaishe shi
shikin sai kuma mu mu taso kowa da gwargwarar wajen sa ta biyo shi aha, kamar kamar yadda ah, kamar nawa suke ko kwara-kwara da yawa
ni Ko- ko ni- wace- ni dai na waje na gwargwara ta goma sha uku goma sha uku Mm, gare ki mm.
da wasu fa
wannan tana da goma sha biyu waccan tana da goma sha ɗaya uwar gidan mai ita ce da mutum ashirin Mhm, zubar ita ce uwar gida kamar yadda aka yi a nan ka- yanzu ko iyo ai yanzu ba su da kwarakwarai a- a wajensu sai dai kwarkwarar da ta ga damar biya- binka kan kana daɗaɗa mata shi ne
a can babu kwara-kwara a can ne da kwarakwarai sannan akwai akwai bayi ana saye ai ai amma yanzu kuma ba don sayen ba wato iyayensu in suka gaji da bauta a Mhm.
ƙauye su ne wa talakawa 'yan uwanmu waɗanda suke da arzikin bayin suka matsa ma bayin sai sai uwar 'ya'yanta kwaso 'ya'yanta da mijinta sai su zo sai su yi ƙara Mhm.
su ce su sun gaji a ɗaura musu fansa da uwargijiyarsu ko ubangijinsu to shi sarkin katsina sai ya ce to shi kenan alkali a ɗaura musu fansa da ita da mijinta da 'ya'yanta Mhm.
duka in biya kuɗi ita ta tafi da 'ya'yanta da mijinta na bar su 'ya'ya 'ya'yanta kuwa sai a- sai a kukkulle su shi ya ɗauka kuma ya ba waɗansu masu so su- su su kulle ko kuma waɗansu su yi aure Mhm.
haka ake yi shi ne dalili a- suka samu bayan kuma da da- waɗanda ya shigo da su gurin sarautar lokacin yaƙi waɗanda ya yaƙo da mashi su uwar sarkin katsina na gogo kakarsa abba duk a can maraɗi Mhm.
sun san maraɗi ko?
Eh, ko a can ya yaƙo su mhm.
da mashi daga can Mm.
Mhm.
waɗansu suna da ɗakuna a soro waɗansu suna da ɗakuna a wajen matan aurensu a can haka yi- ake yi lura juma'a sai su zo sai a gamu
Su gaisuwa.
a je a yi gaisuwa kuma mu gaisuwar ma sarki shi ba ba neman ta juma'a kaɗai yake ba shi kullum safiya ce mu ka san ko ɗaki ɗaya kake kwance da mutum ka ka- ya san abin zai same ka da daddare ko ciwon kai ne ya hana ka bacci za ka tada wanda ke cikin ɗakin ka ne ya ce tashi ina ciwon kai ya ce ka gaida mutum da safe halan ne gaskiya ne to shi yasa kullum sai mu je mu gaishe shi da safe kowa kuma ya koma wajensu
Su kwarakwarai suka yi ah, aikin shirin abinci, aikin ah, wanke-wanke tufafi da aikin shara gida ko? Ba ba suka yi haka ba?
akwai waɗansu ana ɗaukar su kan za su dinga kai ruwa ban ɗaki a tulu su aje amma in wata ya yi zai sa ni in ƙirgi kuɗi daidai abin da ya yi nufi in ba wa wadda ta kawo tulun ruwan nan
Hmm.
wannan tuwo kuma yinsa suke yi nasu da su da mutanen waje masu duba dawakan sarki to hatsin yana ɗakin mata aurensu sai da safe wadda za ta shiga tuwon ta je ta gaida mata auren ta ta ce to zan ɗebi hatsi in raba aiki sai ta ce to sai ta ba ta kuɗin cefane to sai a siyi su ci wannan kuma ya- abincin sarki musamman ce da kuma waɗanda aka zaɓa suna niƙa alkama da ake masa alkubus ko kuma masara ko kuma shinkafa to wata ran ne da ya iske wata tana tana yi ita ku Allah ya ba ta gumi a jikinta ko da ɗari sai jikinta sai duk sai ya tsatsafo da da gumi sai ta- tana niƙa tana haka sai ce shi a fitar da ita daga cikin aikinsa ya ce ba ta- ba shi da amfani ya je ya ci gumi to aka fitar da ita mai abincinsa musamman ne take yi in kuma ƙauye aka tafi ita za ta je tana aikin abincin tana tuwo wata tana yin miya mai yin miya ita kuma ma musamman ce ni dai ce in sun yi sun bani ma ba na ci ce in sa a yi nawa nawa daban wadda za ta yi min wadda na yadda da ita don kada in ci muka kwana don kishiya tana sa abincin mutum ya ci ya zama kamar mahaukaci
Ko gaskiya ce?
an gaskiya ce mutum da ana ganin masu yin Hmm.
shi yasa in ka in ka- ka ga- ga- ka gani ga wani an ce ya isa wani tsoron Allah kaga abin da aka cuci wani kai ba za ka yadda ba ka ci ai ko don gudun mantuwa in kamar aka buga littafin wani ya karanta zai ce wayo wai wata ce allah ya ji kanta
A'a, zamu zamu buga littafi kada kada amince da kai amma wanda yake da 'ya'ya ba za a amince da shi ba har abada ya bar tushe
bara tushe
kana da ɗa ka mutu ɗan nan yana da rai ba ka bar tushenka ba za a amince da kai
a'a to shi ne kama da na madalla
amma kamar musa abubuwan da ka yi in aka karrama shi aka nuna to in wani ma bai san ka ba zai san ka cikin maka mutum wani zai ce wayo allah ya ji kansa wani kuma zai ce ai ban san ta ba shi ne dalili
za ki ga mini labarin mm, al'adun lokacin aurenki kamar su biki daban-daban da kuma abubuwan da kuka yi lokacin bikin mata
yan bikin da shi kenan mu lokacin nan babu babu irin ƙaryace-ƙaryacen nan sosai kuma in an tashi je bikin ɗan sarki wato zanin aure dai mai kawo a miji sai ya ka zani 100 ne
100 yes
naira a'a
Kauri.
gidas
Oh,
zanuwa zanuwa, da- zanuwa.
da- da na Har ɗaure da na dari?
rufe eh La ilaha. Ba araha ba ne, da cada ne.
a'a yau kuma ina ruwan ka kai dai ba an kama ka ba sannan lokacin nan waɗansu irin lefe ne Aha, manya-manya kowane lefe sai an dankare shi da zanuwa iri ɗaya a mai da basilla a ɗinke bakinsa aha.
a aji waɗansu a cikin kyankyan Mhm.
to miji ya kawo wannan da kuɗin aurensa to in an sa ka lalle za a kai ka gidan miji za a sa a- a- a surfa- a yi ta surfa gero
Mhm.
ana sa a cikin waɗansu tukwane manya-manya na ƙasa Mm.
a zuba ruwa hatsin tsari kenan dawa kuma haka Mhm.
sai an yi taiki kamar goma sha biyu sannan dawa mara sulfe ta yaka su kuma ga su nan buhuhuwan shinkafa alkaki duk dai tarkace wanda kika san kikan ga akan yi haka ake tarawa gishiri kuwa irin na da Mhm.
sannan babu wannan beza ce waccan to ita bezan nan ana sa ana kata burma 20
Ba irin wannan ba ne.
a a taburmar kafa Eh, suke yi su ɗinke ta ta yi irin buhunan da ake na fulawa girmanta to sannan a yi tabarman manda sannan a kawo akwai wani gishiri na nan kantu nan gindinsa haka yake da basu da tsawonsa haka ana ce masa cincin gore to shi wannan saboda shanunka za a dinga datsa shi ana garwaya a cikin dusa ana ba saniya to naka goma namiji ne ka goma duk kayan daga nan kamar rababbu ne in an je sai dai a ware buhun nan wai taburman nan goma ta gishiri namijin ka biyar na ka biyar daddawa ma haka za a raba ta duk a kai to sannan da kilisai da katihu
Da zanuwa fa.
zannuwa fa waɗannan ai na gidan miji ne an gama su guda ɗari kowane an tara lefansu Ashe?
sannan tsohonmu zai ba da akwati haka a zuba maka azurfofi a ciki na hannu ne na ƙafa ne na kunnuwa ne duk haka ake yi in kai baka sa ba in ko wani zarafi ya samu bayan ka za su fita sai su zo su ce a bamu kaza zan tafi da su abin wuyan murjanin nan ga su nan da sarƙoƙi to sai a bayar bayan ka fi kwalliya su tafi sai a dinka a waɗannan aikanawa ne to haka ake yi in an sa ka lallerar da za a tafi da kai sai a ɗora ka kan raƙumi da mai tare ka a bayan tana rungume da kai kana gabanta haka da alkyabbar da an tafiya kamar nan da zuwa sararin garki sai a ce a tsaya amarya ta taka tsaya to sai an tsaya nan gurin sai an gwaye su zo su ce hayya mun tafi ba mu ga bullowar ku ba shine muka komo baya sai a ce ai kaya aka taka sai an cire sai su ka kuɗi su bayar da goro
Su kaya kudi su.
su bayar da goro da Da kuɗi goro.
to in suka ba wa uban tafiya shi kenan sai amarya kuma a- a jara kunsu su yi ta tafiya da- da mutane da masu ɗaukar kaya aka sannan ba mota to sannan a je wannan gari a kwana a je wancan gari a kwana a je wancan gari a kwana to da za a shiga sai a ce a gaya mi- mijin yau amarya za ta za ta sauka sai su shishirya a yi abinci da komai da komai su kuma a tara mutane kofar gida da kaɗe-kaɗe to sai kuma a zo amarya ta sauka a ɗauko amarya a ɗora ta a bayan wadda za ta goya ta ta shiga da ita gida amma ba za a sauke ta ba tukun sai an ce ya ba da baiwar da za- za ta dafa In ta- in an ba da bawa to ta dafa ta sauka shi kenan in ba baiwa ka ba da saniya to to sai ka shiga gida kuma an dinga fitar da kayayyaki kenan ana fitar da kayayyaki nan da nan a tashi a ta kaɗa-kaɗa ana komai da ciki da waje ke ku amarya yar mage kina can an an dora ki kan shimfiɗa kana kwance fiyas baka san abin da suke kai ba kai dai an kaka gidan miji to amma ni fa da aka kai ne namu kayan ɗaki ne uku wannan cike yake da shinkafa wannan cike yake da dawa wancan cike yake da gero to sai aka rasa inda za a sa nawa sai aka mai susu ɗakunan ƙasa to da suka zo sai suka ce wa tsohonmu aimin iske ba abin da babu shinkafa sai dai warin kananzir take
Garazir?
yi sannan wata shinkafa ce sai warin kananzir in an dafa tana ta ɗoyi haka amma ga ta shinkafa ce sai ya ce to ni ba zan yadda ba a kashe min ya aka ce fitila ma sai ta kananzir sai aka aike da ƙatti suka ɗauki tulunan man kuli-kuli daga nan garin suka kai katsina a kunna min fitila kada warin kananzir ya kashe ni in ji ubanmu ashe kananzir ɗin za mu yi fafutuka da shi ma na ce ga kananzir ya zame mana kamar man kuli-kulin muke gani tsohon kan Allah ya ji kansa kan mun ji daɗin uban nan namu man da za ka kunna a fitila bawan Allah na shi ke sa a sa ƙatti su dinga ɗaukar gare wani man kuli-kuli tuluna-tuluna na ƙasa suna tafiya da su garuruwan 'ya'yansa karka wahala da neman man da za ka kunna fitila ko wani abu ba a daɗe ba sai daɗi ya ƙare ni ko bayi uku sarkin katsina yau da muka je da budurwa da iyayen mata biyu daga nan kuma aka gama inda bai bawa goma sha biyu na je can na iske uku
Da mata guda biyu ko guda uku da ke
matan aure eh, mata aure uku ko?
matan aurensa uku ne ta hudun Eh, ita ce ta ƙi fita aha.
to allah ya ƙare zamanta sai ta- sai sun tafi wai suna can suna ko daɓe a wani guri sauran matan gidan kwarakwaran sai ta fito sai idanta ya kama ciwo sai ta fito ta tafi za ta ɗakin ban ɗakinta sai ta je ta faɗa rijiya Eh, kin taba gaya mini haka.
Mm.
Ita ce na hudu.
Mm.
Eh,
to shi kenan sai ta kama ciwo ta kama ciwo to aka aka yi ta fita a kai ta gidan yan uwanta tunda ya riga ya sake ta mhm.
ta ƙi to sai da ta zama abin da ya ƙi ci ya ƙi cinyewa aka ɗauke ta da daddare bayan ta suka goya ta suka kai ta can unguwar yan uwanta to shi ne na yi wata uku a can nasarawa sannan aka yi nan nan gidan ni ce ta hudunsu
kuma bari ki gaya ki saka ki sake gaya mini labarin nadewa Mm?
nadewa lokacin nadewa
Na- lokacin da an nade
Lokacin da aka yi min sarauta mai ɗaki, gane to yi aiko a ya ce tsohona ya ya sa a je za a yi min naɗin sarauta. Aka aiki mutane maza da mata da kayansu suna da nasu. Aka kira hakiman katsina duk
shekara nawa ne bayan da kin kai ai gidan sarkin katsina
ai ban ban kai shekara ba aka yi min naɗin mai ɗaki ban shekara ba a gidansu sosai ah
to sai aka tara da makaɗa da masu rusa da masu kakaki da masu jauje da masu tambari da aka taru kuma hakimai duk suna kofar gida zanzanni shi kuma sarki yana shiga yana fita aka ka- ya- ya ɗauko tari hular dara ta ban ji ba tabar hular dara hula dara ne wadda ake sa tukun a yi naɗi ba aha dala
ya ɗauko aljabba ya ɗauko riga ya ɗauko wando da taguwa da rawani da takalma gidan nan cike da 'yan uwansa na uwa ɗaya da waɗanda suke na uba ɗaya duk waɗanda ke gidan aure ma duk su- suka zo nan gida biki garamamme ana ta kiɗan ruwa to sai muka je sai aka ce a goyo ta aka zo aka ɗauke ni na tafi guyan-guyan aka goya ni aka kai ni sai aka ɗora ni akan gado kishiyoyi na kuma aka jera su haka a cikin ɗakin da su da ƙwara-ƙwara Hmm.
suna ƙoƙarin sa ga idan amarya dai amarya ba su ga idanta ba to sai sarki ya ce wa babanninsa kamar su wani su ɗan ciki sai sai suka yi haka da rigunansu sannan ya ɗauki tagiya ya samu ya- ya samu riga taguwa da wando da ra- da da babbar riga sannan ya naɗa min rawani sannan ya ka alkyabba ya rika mu ya ce to ba za ki cire wannan alkyabba ba sai an kwana arba'in aha arba'in Mm, sai dai ki cire ki yi wanka ki mayar to
ya gaya wa matan da ke tare da ni Mhm.
aka zo da dai kewaya min naɗi ya sa alkyabba sai ya ce to mai ɗakin katsina kenan daga sarki a katsina sai mai ɗaki Hmm.
sannan sauran hakimai na bi mata to sai ce kai salama ka je a buga tambari je aka sa tambari ana yi
ranki ya dade aka ɗauki kakaki da algaita da menene matansu kuma sun ba su waɗansu kakakin da su bushe-bushensu haka an goya ni suna biye da mu har kofa ɗaki suka je suka yi ta yi sai da aka sallame su sannan suka koma tsakar gida dole kuma kwana arba'in ran nan wankan sarauta kuma aka yi ta biki yawa sannu ka dai Mhm. ai mun ga juyin duniya dai mai yawa Eh, wallahi. Wannan wannan bikin
bikin sarauta sarauta na gode.
Mm.
An kwana nawa
suka kwana bakwai bakwai. Mhm.
da aka naɗa sarauta Madalla. Akwai su um, mata da kidan kwarya kuma?
duk ba abin da babu
Babu?
na ce ba abin da babu Ba abin da babu mata akwai Allah mata.
kiɗan- akwai kiɗan ruwa akwai masu kiɗan bori akwai masu ganga
Sai ke kawai Mm, ba su saura.
mm,
Madalla. Thank you.
aka yi ta biki Thank you. Kai.
Dokin ga kuma Allah ya taimake ni gashi aka zo yin naɗin sarauniya shi ne dalilin firinsifal ɗinmu ta ɗauki fushi da ni ta ce wai ga su turawa ta yaya za a ce wai sai a samu ƙarfata wai a ce an zaɓi mai ɗaki ta je ta- ta zama madadin sarauniya Ta ce haka?
eh shi ya sa ko me ya sai ta ce to ki bar makarantar nan nakan ce ai in rabona bai kare ba mm, mm, mm, principal ba zan taf- ba zan gaza komowa ba sai na komo in ku rabona ne ya kare to shi kenan kin huta
Me ya same ta ta ce haka?
ai ita ba ta son bakin mutum Gaskiya.
ba shi yasa ba ta yi shari'a da baturiya yar uwarta baturiya kuma ta zama yar halak ta je ta auri mutumin bayaraba nan na mm, mm, ibada Da- ko dabta menene ta aure shi ran da shari'a ta kaya ran nan yarabawa daga sabon gari suka yi mata daurin fatala da da guba riga irin wannan tasu da zannuwa irin na- na kasarsu da komai suka yi mata daurin fatala ta ta- ta je court aka je ku ran nan ta kayar da- da principal aka ce kuma ta biya ta kudin ƙaryar da ta yi mata Miss Patterson, hmm,
Kai kin sha wahala.
wallahi Allah.
Kai.
domin saransin ita baturiya ce kamar yadda kanki yake wayayye da san bakar fata to ita ko ba ta ƙaunar ta ga wani bature ya- ya ya- ya rabu da wani bakar fata ko mace ce ba ta so
Sannu? Kai.
dama dama gara bakar fata in ya muri da ta ta ta ta ta yarabawan da suke aiki tare da ita na makaranta malamai dama dama su ma ku sai sun gama da ita sannan sai- sai ta gama zarafi tare da su ta gaigaya musu abin da take so sun je sun mata turancin nasu an gama sai in- in ka tashi sai sai taimaka haka
Me ya sa don me?
wallahi tallahi wannan baturiya ba wanda ya ji daɗinta da diwon makarantar ma ba ta ji daɗinta ba Kai.
suna son su saba da mutanen da suke aiki tare da su a makaranta amma ita ba ta so Eh.
ai ba ta son makafa ta ba ta son bakin mutum sai- sai ni ko na da da muka yi abu da ita sai na ce mata ai ai ai ai ai na na na na ga makarantar ku ta bayan sarki a ingila Mhm.
ba tsintarki aka yi ba aka kai ki makarantar rodin sai sai ran sai ya ɓaci sai ta ji haushi na sai ta ce wa wani da ta kirawo shi daga kaduna ta ce ya zo ya ji za ta kore ni sai ya zo sai ta ce wannan fa daga gwamna gwamna ne ya turo shi na ce gwamna na ce ai ni ban damu ba to in na ce ki tafi gidanku yanzu gidan sarki me za ki yi na ce sai in je in hau katifa in kwanta a neman ranki daɗi sai ta ce masa kaji ko
Kai.
sai na ce na ce kurin su farki tuna fa da kake sai riga kika taho da da jaka a rataye da rigar ruwa duk abin nan da kika samu da duk su labulan nan da ke gani duk fa anan kika same su a kan to haka in za ki tafi gida da kake sai da karki za za ki tafi iyakun sai ta ce to ka ji ko yadda take ce min na ce to ai ni tun da na riga na san garin ki me za ki gaya min ko kin tafi garin ku ba za ki samu wani gida ba na kirki ina za ki nuna sai sai ita in ya mura nan ta ce min gogo shale shi Ewa eh, ba ya so ai.
baka fata ni ma dole na zabe haka to shi ne da na fito na ce sai na komo ruwan daɗin ne ko na zartsin ne Hmm? ɗan nan Hmm, lafiya lau ruwan zartsin ne Eh, a wani zan ji.
a dan Allah ku dinga faɗar A gaskiya yi Ni fa- wani Adam a ni fa in na sha ba daɗi ba na zarfi wani.
adam Eh, Adam a kai.
Ya, ai, ruwan ba- yo ai ruwan banza kenan in je na A ai dinga ba na rijiya ba ne, na famfo ne yake zuwa.
Ha? Yowa zai tashi don ka sha cuta a ciki.
Hajiya kin tuna wata baturiya sunanta Mary uh, Marjorie Parham wanda ta zo ta yi ziyara a cikin gida Katsina lokacin da ke kin- kina da o ina tsammani kina da shekara kamar goma sha bakwai ko takwas ita ta, ta rubuta labari a cikin littafinta ta ce na yi ziyara wa makaranta a cikin gidan sarkin katsina akwai akwai wata mai kyau kwarai kuma tana da kirki tana da hali tana da ilmi ita ce hajiya madaki amariya ce ita tana taimakon um, uh, mai koyarwa a makaranta kuma su yara suna da kyau suna da tufafi mai kyau suna da kirki su yi aikinsu daidai kin tuna wannan baturiya marjorie parham Ina tuna ta.
ai kin yi hira da ita
Don a lokacin nan ma ko in in baturiya ba ta cikin makaranta. Wato sai in bakon da ya je ni zan kewaya da shi. Nan ma na yi na yi aikin sutu. to nan ne fa ƙasa ta kusa kashe mu ni da baturiya to ita baturiya da ta ma bar aiki a nan da ta koma ingila ita ta aka sa ta take ko shugaban makarantar Mm, mm, ‘ya'yan hausa ne
ita baturiya eh a can ingila
a'a ba ita ba ba ce Mm, mm.
ita ba, ba shugaban makaranta ba ce
Mr. Edway ita ce makaranta ta kusa kashe mu ni da ita. Ni na je neman turanci ita kuma tana neman hausa guri. Sai sai irin wannan haka, mu muna can sama. sai irin wannan haka sai duk ta taho ta taho duk gini ya dinga shiga ƙasa can jima sai kika ji kwara tsatsatsatsatsatsa duk ƙasa ta koma ƙasa bango ya koma ƙasa sai bakin ƙofar nan tamu ta shi- da muka shiga benan nan sai benan nan sai mu sai Allah daga can bakin kasuwa suka dinga mu gudu mai shebur mai diga aka ce ƙasa ta kashe mai ɗaki da- da da baturiya to a lokacin nan ba yadda za a yi in damu mutum ba za su san fata ta ba ba za su san ta musu ido ya ɗin ba
Kun jun- kun juna aikinku.
eh Na gane.
sai sai sai suka ce to ya za mu yi mu gane Mm, mm, mm. mai ɗaki ya za mu yi mu gane baturiya sai na gwaggo ya ce ku taho nan ku tona nan sarkin katsina na gwaggo Sai- sai na ce na gwaggo ga mu nan allah bai kashe mu ba amma ɗakin jujjuyawa yake yi sai musu ido ya ta ce ita bal sai na ɗauko mata akwatinta na sha- na ti a can kan kan kwabar ita tana tsoron ranta ne ina tsoron raina sannan ga ɗaki gani muke juyawa yake ta yi sai na ce na gwaggo ka sa a sa tsani a kan ɗakin nan na ban ɗakin su a zo ta taga a fitar da mu daga can kuma kishiyoyi na da kwarakwaran da tsohuwa ta hajiya su- suka barko suka taho sai kuka da kuka yanzu yanzu nan muke tare da hajiya ta ce hatiye wanka yau mutuwa za ta yi ashe ku mutuwar za ta yi ni ce musu ne na ce yau wanka zan yi mutuwa zan yi kuje ku ce uwata ta zo aka je aka samu wata aka ɗauko ta to ni gani ne na ga mutuwar da ido na ashe kuwa guri ne zai fada sai na zo makaranta sai na iske sai ki ce ki sa gatari ki daddaka garin